إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 16 ga watan shawwal hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 14 ga watan 4 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka شرح عقيدة الواسطية نا الشيخ العلامة محمد بن صالح الأسيمين عليه رحمة الله wanda wannan ne zai zama majalisi na goma sha biyu a cikin jerin karatuttukan muna wannan littafi kafin mu ta yi hutun ramadan mun zo ƙarshen muƙaddima da malam ya kawo a nan yau za mu tashi alƙawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi alƙawa'idul asasiya mana ƙa'idodi shika-shikai al'asasiya wanda su ne tushe shika-shikai wanda suke na tushe na asali fil imani a cikin sha'anin imani bi asma'illahi wa sifatihi cikin sha'anin imani da sunayen Allah da siffofinsa alƙawa'id al'asasiya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi wannan matashiyar malamai masu sharhi ne suka dora ta malamai masu sharhi su suka dora matashiyar domin daga nan malam zai fara bayani akan imani da sunayen Allah da siffofinsa an fara da wannan gabar a cikin nau'ukan tauhidi aka fara da wannan saboda kusan ita ce matsalar da aka fi yawan saɓani a cikinta abinda ya shafi sunayen Allah ko siffofinsa nan ne aka fi samun saɓani tsakanin ƙungiyoyi tsakanin ƙungiyoyi na bidi'a da kuma wato ainihin aƙida ta ahalus sunna wannan shi yasa malamai suke kawo shi a babun aƙida su kuma fayyace bayani game da shi don gudun fadawa kuskure a wannan babu to sai malam ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yace wa min al-imani billahi yana daga cikin imani da Allah bayan abin da muka sani na imani da Allah a uluhiyya imani da Allah a rububiyya to yana daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu min ghairi tahrifin fi kitabihi yin imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi mutum ya yi imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi Allah ya sifata kansa da wasu sifofi to wajibi ne mutum ya yi imani da wannan abin da Allah ya sifata kansa da shi min gairi tahrifi ba tare da an yi tahrifi ba tahrifi lafzi ko ma'anawi shine a canza lafazin ko kuma a canza ma'anar ba tare da an yi wannan ba Allah ya ce istawa ka ce istaula wannan kaga tahrifin lafzi ne Allah ya ce abin nan ambace ar-rahma kai kuma ka zo ka ambace ta da as-sawab kaga wannan tahrif ne ma'anawi Allah ya ce ya sifata kansa da rahama wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijin kama wadaci ne ba abuci rahama kai baka son ka ce Allah mai rahama sai ka ce Allah mai bada lada sai ka fassara rahama da da ba da lada ka fassara fushi Allah ya ce yana fushi wa ghadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su sai baka son ka ce Allah yana fushi sai ka ce a'a abinda ake nufi Allah zai musu azaba to kaga wannan tahrif ne ma'anawi to ba tare da mutum yayi wannan ba min ghairi tahrif fi kitabihi a cikin littafinsa ya sifata ya sifata kansa ma'ana abin da ya sifata kansa da shi fi kitabihi a cikin littafinsa dole ne mutum yayi imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil haka kuma dole mutum yayi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifata Allah da shi abinda manzon Allah ya sifata Allah da shi a cikin hadisan manzon Allah ingantattu zaka samu manzon Allah yana sifata Allah da sifofi to dole mu yi imani da waɗannan sifofin min ghairi tahrifin ba tare da mun yi tahrifi ba shi ma wala ta'til ko ba tare da mun kore ba kamar yadda wasu suke su kore gaba daya wa min gai takyifin haka kuma ba tare da kayyafawa ba kwatantawa shine takyifi ba tare da ka kwatanta ba ka ce ga sifar Allah ga yadda take ka kayyafa ka kwatanta ta da da wani abu ba tare da wannan ba za ka yi imani da abin da ya siffata kansa da shi amma ba za ka yi takyif ba da wani zai tambaye ka kaifa yaya sifar take sai ka ce baka sani ba wala tamthil kuma ba tare da misaltawa da halitta ba shi Allah laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da shi to a can gaba insha Allah zai zo muku magana akan menene tahrifi menene ta'tili menene takyifi menene tamsili a sharhi malam zai zo mana karin bayani akan wannan yace bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu abinda ake so su yi imani da cewa shi Allah tsarki ya tabbatar masa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da yake yin kama da shi ba wani abu da yake kama da Allah ci ga wani abu kamar Allah yake ko Allah kamar kaza yake laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da Allah subhanahu wataala ci ga wani misalin wani abu a misalta shi a ce yadda ka ga abu kaza to haka Allah yake kamar hannun kaza to haka hannun Allah yake a ce kamar fuskar kaza haka ba a yi wa Allah wannan laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani suratul shura aya ta 11 fala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsahu ba sa kore masa abin da ya siffata kansa da shi Allah ya siffata kansa da abu su kore mutanen da suke kan aƙida wasutiya ba sa yin wannan Allah ya siffata kansa da wani abu su su kore masa ba sa yi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa ba sa karkatar da kalma daga gurerayinta Allah ya faɗi kalma su zo su canza ta kamar yadda Yahudawa suke yi kamar da Allah ya gaya mana a Qur'ani يحرفون الكلمة عن مواضعه سباسا يوانا لا يحرفون الكلمة عن مواضعه لا الله يفعل كلمة تو سكن برتا أقرنتا سكن برتا كما أكم ما أننت دا أكساني تلاربتي باسا چنزاوا باسا كركتا دا معنا باسا كركتا دا لفظن باسا كركتا دا معنا ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته sannan ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah da siffofinsa su kutsa ciki su ce za su faɗi wani abu da yake tunaninsu ne game da shi ba sa kutsawa sunayen Allah sukan tabbatar masa da su kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa haka ayoyin Allah subhanahu wata'ala sukan bar su akan ma'anansu da aka sani ta larabci ba sa yin ilhadi a cikinsu su karkatar da su su ba su wata ma'ana daban ilhadi ne kore su gaba daya ilhadi ne ƙaryata ayoyin Allah ilhadi ne canza ma'anar su gaba su wata ma'ana daban ilhadi ne ba sa yin wannan wala yukayyifuna ba sa kayyafawa su ce wato su kwatanta Allah da wani abu su ce ga yadda kazan Allah yake ba sa yin takyifi ga yadda kaza kazan Allah yake ba sa yi ko an tambaye su aka ce kaifa kaifa stawa sai su ce alistiwa'u ma'alum amma wal kaifu mashhur yawa Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi ya ya ya daidaita ce ai daidaito sanannen abu ne amma ya ya daidaiton Allah yake wannan jahiltaccen abu ne da ba wanda ya taba gani ne ba sa kayyafawa wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi sannan ba sa misalta siffofinsa da siffofin halittarsa ba sa misalta siffofin Allah da siffofin halittarsa ce misalin sifar Allah kaza kamar sifar kaza ne halitta kaza ba sa yin wannan li annahu subhanahu la samiyya lahu saboda shi Allah tsarki ya tabbatar masa ba ya da wato takwara la samiyya lahu ba ya da takwara ce ga takwaran Allah a suna ba ya da shi wala kuf'a lahu sannan ba ya da wani kufu'i tamka wala nidda lahu baya da wani kini baya da kishiya wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala sannan ba a kiyasta shi da halittarsa duk wannan muna karanta abin nan din ne matanin ne malam dai zai zo yi sharhi akan wannan magana sai mu kwanaki muna sharhin wannan bayanin da nake wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala ba a kiyasta shi da halittarsa sarki ya tabbatar masa kiyasi shine kan kiyasta wani abu da wani abu shi Allah ba a yi masa wannan fa innahu subhanahu shi Allah tsarki ya tabbatar masa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi shi yafi kowa sanin kansa yafi kuma kowa sanin waninsa wa asdaku qila yafi kowa gaskiyar magana ba zai faɗi magana ba kuma ka zo ka canza ta kai ka kawo ka ce wagga magana ba ta cancanta a jingina wa Allah ita ba alhali kuma Allah shi ya faɗe ta ya fi kowa gaskiyar magana wa ahsanu hadisan min khalqihi ya fi kowa wato abin nan ya fi kowa kyan zance daga cikin halittarsa ya ce summa rusuluhu sadiquna musaddaqun sannan manzanninsa su kuma masu gaskiya ne ababen gaskatawa ne abinda suka sifata shi da shi za a tabbatar masa waɗannan sifofin domin manzanninsa ne su shi ya aiko su masu gaskiya ne ababen gaskatawa bi khilafin lazina ya ƙuluna alaihi ma la ya'lamu bi khilafin lazina ya ƙuluna alaihi ma la ya'lamu saɓanin waɗanda suke faɗar magana game da ubangiji magana da ba su da ilimi a kanta su kirkiri magana su jingina masa su kirkiri suna su jingina masa ko sifa ko su kore masa sifar da ya tabbatar wa kansa saɓanin wa'annan su wannan akan kuskure suke ولهذا قال سبحانه وتعالى shi yasa wato tsarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu tsarki ya tabbatar wa ubangijinka ubangijin izza game da abin da suke sifata shi da shi wa salamun alal mursalin kuma aminci ya tabbata ko ya tabbata akan manzanni ma'ana manzanni amintattu ne kubutattu ne masu gaskiya ne ababen gaskatawa duk abin da suka faɗa daga Allah to gaskiya ne duk abin da suka siffata Allah da shi haka abu yake walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu a suratu safat aya ta 180 zuwa aya ta 182 fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul fasabbaha nafsahu sai Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul game da abinda masu saba wa manzanni suka sifata shi da shi masu saba wa manzanni suna sifata Allah da cewa yana da da yana da mata yana da abokin tarayya ko su sifata shi da sifar da bai sifata kansa da ita ko su kore masa sifar da ya tabbatar wa kansa sai Allah ya tsarkake kansa daga abinda suke sifata shi da shi wa sallama alal mursalin sannan kuma ya tabbatar da aminci akan manzanni lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi saboda kubutar abinda duk suka faɗa daga tawaya da kuma aibi duk abinda manzanni suka faɗa wani abu ne da ya kubuta daga tawaya da kuma aibi daga duk abinda suka faɗa kubutacce ne maganganunsu maganganu ne karɓaɓɓu daga in sun sifata Allah da sifa ana karɓa amma wani wanda ba su ba to shi in ya sifata Allah da sifar da bai sifata kansa da ishi ba ko manzansa to ba a karbar wannan kuma ba ya da damar ya ce zai korewa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa ko manzanninsa suka tabbatar masa wa huwa subhanahu kuma shi tsarki ya tabbatar masa qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal ithbat ya hada a cikin abin da ya sifata kansa da shi ko ya kira kansa da shi a matsayin suna ya sifata kansa da shi ko yawa kansa wannan sunan sai Allah ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa akwai sunaye da sifofi da ya tabbatar wa kansa akwai sunaye da sifofi da ya korewa kansa ya korewa kansa wasu sunaye da wasu sifofi kamar da zamu zo mu ji a sifatu salbiya Allah ya korewa kansu ya korewa kansa zalunci ya korewa kansa tawaya ya korewa kansa bacci baya bacci subhanahu wata'ala la ta'khuzuhu sinatun wala nawm ya kore wa kansa mantuwa wa makana rabbuka nasiya ya kore wa kansa qata la yadulli rabbi wala yansa da sauran sifofi ga sanan masu yawa da ya kore wa kansa haka kuma ya tabbatar wa kansa wa'insu sunaye da sifofi haka ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa wajen sifata kansa da kuma sunawa kansa sunaye akwai sunaye tabbatattu akwai korarru wanda ya kore haka sifofi akwai sifofi da ya tabbatar akwai wanda ya kore to wannan shine a takaice matani ba na dogon bayani saboda malam zai zo yi bayani inda ce zan yi nawa bayanin sai in cinye lokaci haka ina karanta gundarin matanin ibn taymiya ne to sai mu zo mu bi sharhin malam usaimin karin bayani da yayi akan wannan matanin malam usaimin Allah ya ji kansa da rahama ya ce qauluhu fadin sa wa min al-imani wa min al-imani billah yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi yin imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam da kuma yin imani da abinda manzansa annabi muhammad ya sifata shi da shi qauluhu fadin sa wa min al-imani wato min al-imani billah kuma yana daga cikin imani da Allah min huna للتبعيد yace min anan littab'id ce min ce da take nuna wani sashi shine wani sashi littab'id ma'ana daga ciki wa min al-imani daga wani bangare na imani da Allah ba duka ba li'annana zakarna anna al-imana billah yatadammanu arba'ata umur saboda mun ambata a baya cewa shi imani da Allah yana kunsar al'amurra guda hudu sai an hada su sannan imani ya kammala imani da Allah ya kammala al'imanu bi wujudihi na farko yin imani da samuwar Allah ka yi imani ka yarda cewa Allah samamme ne saɓanin wanda suke cewa babu Allah kai ka yarda akwai shi samamme ne wanfiradihi bin rububiya da kuma yin imani da kaɗaituwarsa da rububiya wa bil uluhiya da kuma yin imani da kaɗaituwarsa da uluhiya wa bil asma'i was sifat da kuma yin imani da sunayensa da sifofinsa wa'annan abuwa guda hudu su ne suke tabbatar da imani imani da Allah ya'ani ba'dul imani billah kenan abin da yake nufi anan da yace wa minal imani yana nufin wani sashi na imani da Allah wani sashi ne wannan shine al imanu bima wasafa bihi nafsuhu shine yin imani da abin da ya sifata kansa da shi wannan wani sashi ne na imani da Allah kai imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi wa qawluhu kuma fadarsa da yace wa bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi da kuma abin da ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa yambaghi an yuqala wa samma bihi nafsuhu yace ana akwai dacewar a ce kuma ya suna wa kansa ya sifata kansa kuma ya suna wa kansa tunda sunaye daban sifofi daban lakin al-muallifu rahimahullah yace sai dai mawallafin littafin Allah ya ji kansa da rahama zakara sifata faqat sai ya ambaci sifa kadai bai ambaci sunaye ba bai ambaci suna ba me yasa yace imma li annahu ma min ismin illa wa yatadammanu sifa ko dai zama yayi hakan ne saboda ba wani suna face yana kunshe da sifa ba wani suna na Allah face karkashin sa akwai sifa to shi yasa sai ya wadatu da ambaton suna abu abin nan ya wadatu da ambaton sifa ba tare da ambaton suna ba saboda ba kowace sifa bace kuma take dauke da suna ma'ana ba kowace sifa bace ake yi wa Allah suna da ita akwai sifofin Allah amma ba a tsago wa Allah suna daga cikin sifar irin waje a rabbuka ba za ka ce wa Allah alja'i ba misali innahum yakiduna kaida wa akidu kaida ba za ka kira shi da za ka tsago masa suna ka ce masa almakidu ko wani suna mai kama da wannan sifar za a tabbatar amma ba za a suna masa suna daga wannan sifar ba amma duk inda kaga suna kuma to akwai sifa karkashinsa ar-rahman akwai sifar rahama al-alim akwai sifar ilimi as-sami akwai sifa ta ji al-basir akwai sifa ta gani duk wani suna akwai sifa tare da shi da aka sifofi abinnan sifofi sun fi sunaye faɗi domin kowace sifa kowane suna akwai sifa tare da shi amma ba kowace sifa bace kuma ake sunawa ake tsagowa Allah suna daga gare ta to wannan dalilin shi yasa sai ya wadatu da ambatan sifofi ba tare da ya ambaci suna ba yace al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi bai ce kuma wasamma bihi nafsahu ba malice mai yiwa wannan shine dalili aw li anna al khilafa fil asma'i khilafun da'if ko kuma ya zama dalilin da yasa yayi hakan saboda sabani da ake da shi a cikin sunayen Allah sabani ne mai rauni sabani ne mai rauni an fi samun sabani mai tsanani a cikin mai sabani yafi yin tsanani a cikin sifofi yace lam yunkirhu illa illa gulatul jahmiya wal mu'tazila ba wanda yi inkarin sunayen Allah sai gulatul jahmiya masu zurfafawa masu wuce gona da iri daga cikin 'yan mazhabin jahmiya masu aƙidar jahmiya mabiya jahan bin safwan wal mu'tazila haka kuma da gulatul mu'tazila mabiya wasu bin ata da sauransu to wayannan gulat su ma ba duka ba gulat ɗinsu masu zurfafawa a cikinsu masu wuce gona da iri wannan su ne kaɗai aka same su suna jayayya game da sunayen Allah falmu'tazila yusbituna al-asma su mu'tazila suna tabbatar da sunaye amma suna kore sifofi ne wal asha'ira wal maturidiyya yusbituna al-asma su ma asha'ira masu aqidar ash'ariyanci da maturidiyya masu aƙidar ash'ariyanci mabiya abu hassan al'ash'ari al-maturidiyya mabiya abu abinnan muhammad bin mansur al-maturidi waɗannan duka yusbitun al-asma suna tabbatar da sunayen allah lakin yi khalifuna ahlas sunna fi aksar sifat sai dai suna saba wa ahlas sunna a yawa-yawan sifofi yawa-yawan sifofi suna saba wa ahlas sunna wannan mai yiwuwa dalili na farkon ko na biyu wanda shi yasa mala ya wadatu daga ambaton sunaye sai ce al'imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu amma hadda al'imanu bima samma bihi nafsahu hadda shi ka hada ka yi imani da abin da Allah ya suna wa kansa ya sifata kansa duka za ka hada sai ce fanahanul ana na ƙul mu a yanzu sai mu ce لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه me yasa mawallafin littafin ya takaita akan fadar imani da abin da Allah ya sifata kansa da shi bai ambaci abin da Allah ya suna wa kansa sai ce abin da Allah ya sifata kansa da shi na ƙulu sai mu ce li ahdi amraini ya yi hakan ne saboda ɗayan al'amura guda biyu imma li anna kullasmin ya tazammanu sifa ko dai zama dalili shine saboda kowane suna yana kunshe da sifa wa imma li anna al khilafa fil asma'i qalilun bin nisbati lil muntasibina lil islam ko kuma ya zama saboda sabanin da ake da shi a cikin sunaye kaɗan ne bai da yawa in an danganta da masu dangantuwa zuwa ga musulunci masu dangantuwa zuwa ga musulunci to sabanin da suke da shi a cikin sunayen Allah sabani ne wanda yake mai rauni to wannan shi yasa sai ya wadatu da ambatan sifofi bai ambaci sunaye ba sannan yace fi kitabi a cikin littafinsa mana abinda ya sifata kansa da shi ya suna wa kansa ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa kitabuhu ya'ni alquran littafinsa anan yana nufin alqurani wa sammahu Allah ta'ala kitaban Allah ya kira alkur'ani da suna kitab li'annahu maktubun fil lauhil mahfuz saboda yana rubuce a lauhul mahfuz allan nan tsararre allan Allah wanda ya rubuta komai na kaddara da zai faru ana kiran shi lauhul mahfuz yana da kuma wasu sunaye banda wannan wa maktubun fi suhufi allati bi aidi bi aidi safara alkiram albarara sannan kuma alkur'ani a rubuce yake a cikin wasu takardu da suke hannayen mala'ikun nan wato as-safara marubuta albarara wanda suke masu abannan ababen karramawa da girmamawa masu da'a da biyayya albarara daga abannan ɗaya ne kace al'abrar albarara su ne wato masu yawan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ake sifata su kiramin barara wannan sifan ya zo a ƙur'ani a cikin suratu abasa bi aidi safara kiramin barara to wannan alƙur'anin a rubuce yake a jikin wasu takardu da suke hannunsu wa maktubun kazalika bainan nasi haka kuma alƙur'ani a rubuce yake a tsakankanin mutane a hannayen mutane yaktubunahu fil masahifi suna rubuta shi a cikin musahafai na takardu da za a hada a yi musafi فهو كتاب بمعنى مكتوب ذاك شي كتاب ne amma da ma'ana maktub kitab da ma'anar maktub abin da yake rubuce wa adafahu Allah ilai kuma Allah ya raba shi zuwa gare shi ya kira shi da suna littafinsa Allah ya raba littafin zuwa ga kansa me yasa li annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala saboda littafin maganarsa ne shi yasa ya raba wa kansa littafin sai ce fahadar ƙur'anu kalamullah haka ne ko? kuna ya tsallake ya ce fahadar ƙur'anu kalamullah ya to wannan alƙur'anin da Allah ya ambaci sunan sunayensa da sifofinsa a cikinsa maganar Allah ne takallama bihi haƙiƙatan Allah ya yi furuci da shi ya yi magana da shi bisa ga haƙiƙa saɓani da wasu ke ce a'a ma'ana ce da take cikin ransa mala'iku suke abbarawa ko annabawa suke abbarawa ma'ana kamar kurma ne zai zo yayi wasu kwatance-kwatance ka gane abin da yake nufi sai ka faɗa ka ce ai ya ce kaza ya ce kaza su akwai masu aƙidar Allah baya magana amma a wajen ahlus sunna Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da harafi da sauti da haka alkur'ani maganansa ne ya yi magana da shi magana ta hakika fakullu harfin minhu fakullu harfin minhu kowane harafi daga alkur'ani fa inna allaha qad takallama bihi lalle Allah ya yi furuci da shi kowane harafi da ya zo a qur'ani Allah ya furta shi wa fi hadhihi aljumla to a wannan jumlar iya wannan jumlar ba tare da man ɗauko wata jumla ba ba ɗauki wannan jumlar kawai ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله إيانا كوي كككارا إيانا كوي مغانا تحريفي مغانا تعتيل دبرشي زي زي مغانا أكان سنانغبا وفي هذه الجملة وانا جملة كلي من كي أي جملة منين جملة الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله iya nan akwai mabahis wa fi hadhihi aljumla mabahis a cikin wannan jumla akwai mabahis al-mabhas al-awwal mabahis kamar mabhas shine wani abu da aka yi bincike aka gano aka tabbatar da shi al-mabhas al-awwal mabhasi na farko anna min al-iman billah tabbas yana daga imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu yin imani da abinda Allah ya sifata kansa da shi ووجه ذلك فسكر ونن أن الإيمان بالله كما سبق saboda shi imani da Allah kamar da ya gabata ya tadammano al'imana bi asma'ihi wa sifatihi yana kunsar yin imani da sunayen Allah da sifofinsa fa inna zatallahi tusamma bi asma ko bi asma'in saboda zatin Allah ana kiranta da sunaye da yawa zatin Allah ana kiran ana kiran wannan zatin da sunaye da yawa wa tusafu bi awsafin kuma ana sifata wannan zatin da sifofi wa wujudu zatin mujarrada mujarradatin an al awsafi amrun mustahil samuwar wani zati a ce ga wani zati zati shine wani abin da yake samamme ne ci ga wani abu samamme wani abu ne gashi zati ne an same shi amma mujarradin mujarradatin anil awsaf zatin ya zama tubabbiya ce ta tubu daga duk wasu sifofi wacce wannan amrun mustahil wani abu ne da yake mustahil domin hatta ka ce samamme ne ai sifa ce an gane ko ka ce zatin samamme ne ai ka sifata shi kuma ka sifata shi da samuwa ita kanta samuwar ai sifa ce in ka kore masa samuwa to babu zatin kenan dole ka tabbatar masa akalla akalla ka tabbatar masa da sifa ta samuwa to kaga wannan ma sifa ce da haka a ce an samu wani zati gashi amma ba da sifa ko kwaya ɗaya kamar yadda jahamiya suke cewa da mu'tazila gulatul mu'tazila ce wannan wani al'amari ne mustahil abu ne wanda yake korarre amma ne abu ne da ba zai yi ba fala yumkinu an tujada zatan mujarradatan anil awsafi abada ba zai ba zai taba yiwa ba a samu wata zati da ta tuku daga sifofi har abada ba ta da sifa ko guda ɗaya wannan ba zai yi ba yace wa qad yufridu adh-dhihnu anna hunaka zatan mujarradatan min min as-sifat yace hankali tunanin mutum zai iya tunano masa ya farlanta masa ya tunano masa cewa akwai wata zati da ta wofinta ko ta tuku daga sifofi kawai a kwakwalwarsa ya yi imajinan wannan ya hasaso wannan lakin al-fardu laysa kal amr al-waqi sai dai kaddara abu ka farlanta shi ka ce zai iya yiwuwa wannan baya zama ɗaya da abin da yake kuma yiwuwa ko kuma da abin da yake abin da yake fararre wani al'amari da yake ya riga ya faru ka kaddara abu komai ma kana iya kaddarawa da tunaninka da abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba duk kana iya kaddarawa amma a waƙi'i ba abin da yake faruwa sai abin da yake abin da mai ke ba abin da yake faruwa sai abin da yake mai yiwuwa ne shi yake faruwa a waƙi da haka alfardu laisa kal amrul waqi' imajinan abu da tunaninka ka farlanta shi ka yi imajinan shi ka yi tunanin shi baya zama ɗaya da abin da yake ya riga ya faru ai annal mafruda laysa kal mashhud abin da mutum zai kwatanta a cikin tunaninsa ba ɗaya yake da abin da ake ganin sa gashi nan ana ganin sa da ido ba fala yujadu fil khariji fala yujadu fil kharij ai fil waqi'il fil waqi'il mushahadi zatun laisa laha sifatun abada fala yujadu ba za a taba samu ba fil khariji a waje a zahiri ai ma'ana fil waqi'il mushahadi a waki inda ake gani da ido ba zai taba yiwa ba a samu zatun wani zati laisa laha sifatun wacce ba ta da sifofi abadan har abada wannan ba zai yi ba fa dhihnu qad yufridu masalan shay'an lahu alfu ayn ya ce hankalinka zai iya tunano maka alal misali ya tunano maka wani abu wanda yake da ido dubu kawai a kwakwalwarka ka yi imajine ga wani abu nan yana da ido dubu fi kulli alfi ainin alfa sawadin wa alfa bayadin a cikin kowane ido dubun nan fi kulli alfi ainin a cikin kowane ido dubu akwai baki dubu da fari dubu a ido yana da baki da fari to ka kaddara cikin kowane ido dubu akwai baki dubu da fari dubu walahu alfu rijlin kuma wannan abin yana da kafa dubu fi kulli rijlin alfu usbu'in a jikin kowace kafa dubu akwai yatsa dubu fi kulli usbu'in alfu zafrin a jikin kowane yatsa kuma akwai farce dubu akaiwa dubu walahu malayin sha'ar walahu malayin sha'ar kuma yana da miliyoyin gasussuka fi kulli sha'arin malayin sha'ari a jikin kowane gashi miliyoyin gashin nan akwai miliyoyin gashi duk da kwakwalwa kana iya tunanin wannan da kwakwalwarka duk kana iya tunanin wannan wa haka za bi fardihi ta hanyar kaddarawa wa in lam yakul lahu waqi ko da ko abun ba zai faru bai faru ba a zahiri wa zaka iya kaddarawa da tunaninka walakin shay'ul waqi la yumkinu an yujad shay'un biduni biduni sifa amma abin da yake waƙi'i a aikace bai yiwuwa a samu wani abu gashi nan ba tare da sifa ba da haka da kwakwalwa kana iya tunanin komai shi yasa wani malami a ƙasar najeriya da yake cewa ai tana iya yiwuwa hadisin manzan allah da ake ganin ya inganta tana iya yiwuwa bai inganta ba daga sai ke imajine sai ke so ya mai da abin kuma ya zama abin nan tana iya ga wani hadisi da aka ce bai inganta ba amma kuma tana iya yiwuwa ya zama hadisin annabi ya faɗe shi tana iya annabi ya faɗa amma kuma sai a zo a ce hadisin bai inganta ba haka ne ko ba haka ba ne tana iya kuma iya yana iya yiwa ku gane wannan kuma tana iya ga wani hadisi a ce ya inganta ya ce tana iya yiwa a kaddara tana iya yiwa bai face abin ya faru ba tana yafin yana iya yiwa ci ga wani hadisin an inganta shi an ce hadisi ne sai amma maza Allah bai faɗe shi to da haka ake addini inda da haka ake addini ai da kuma komai ya lalace ba da tana iya yiwa ake addini ana addini ne da abin da yake gashi ya abku a zahiri da shi ake aiki da haka wannan 'yan falsafa ne suka zo da wannan tunanin tana iya kaza ne ta iya ba haka duk abin da ba mutawatiri ba ne to tana iya ba gaskiya ba ne da haka ya zama zato tana iya yiwa ba bai faru ba kenan bai kamata a rike shi da gaske ba to kaga wannan kuskure ne inda ka ce da kwakwalwa za ka tunano abubuwa irin wannan komai ma kana iya tunanowa ba ka taɓa zuwa maka ba amma sai ka tunano ga yadda take ga ɗakin ka'aba ba ka taɓa gashi wanda zai iya baka labarin america kawai a cikin tunaninka sai ta ganin ga hanyoyin america nan ga titunan ta nan ga shaguna nan ga kaza baka taba gani ba kwakwalwa ce kawai take tunanowa sai ka je ka ga ashe duk ba haka bane kayan ka zo arlit kana jin ta har ka kwatanta yadda take ana da ziyan fari ce ko turazan fari sai da ka zo sai ka ga sai ka ganta yadda take sabani yadda ka yi tunaninta a cikin kwakwalwarka da wani abu ne wanda yake sananne ya ce bi haza saboda haka kanan imanu bi sifatin lahi milal imani billah shi yasa ya kasance imani da sifofin Allah yana daga cikin imani da Allah law lam yakun min sifatin lahi illa annahu mawjudun wajibul wujud wa hadha bi ittifaqin nas wa ala hadha fala fala budda an yakuna lahu sifa yace law lam yakun من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود yace da dai a ce ba wani abu daga cikin sifofin Allah sai fa kaɗai kasancewarsa samamme wanda samuwarsa wajibi ne wannan kaɗai ya wadatar wannan mana kaɗai ya wadatar wajen nuna cewa Allah yana da sifa yanzu na yi wannan magana na ce akalla a ce abu bai da sifa ko guda ɗaya amma dai an ce saman mene shi ma wannan sifa ce to shine nan ma da yake faɗa ana shi da yake faɗa ce lihaza kana al-imanu bi sifatillah min al-imani billah imani da sifofin Allah yana daga cikin imani da Allah da a ce Allah bai da sifa ko guda ɗaya in ban da sifar samuwa a ce shi samuwa wajibi ne ga Allah wannan kadai shi ma yana tabbatar maka da cewa Allah yana da sifa kuma wajibi ne kai imani da ita wa hada bi ittifaqin nasi wannan kuma bisa ga ittifaqin mutane mutane sun yi ittifaqi akan cewa Allah samamme ne to dole kai imani da me da samuwar sa ka kai imani da sifar sa kenan wa ala hada to akan wannan fala budda an yakuna lahu sifa dole Allah ya zama yana da sifa wannan mabhasi na farko kenan al-mabhasu thani mabahasi na biyu anna sifatin lahi azza wa jalla min al'umurin gaibiya lallai sifofin Allah mai girma da buwaya suna daga cikin al'amurra na gaibi ɓoyayyun al'amurra na gaibi walwajibu alal insani nahwa al'umurin gaibiya abinda yake wajibi akan mutum dangance da al'amurra na gaibi an yu'mina biha ala ma ja'at shine yayi imani da su kamar yanda suka zo mutum yayi imani da al'amura na gaibi yadda suka zo duna an yarji'a ila shay'in siwa siwan nusus ba tare da ya koma zuwa ga wani abu ba in banda nasoshi duk abin da yake gaibu ne to dole nassi ake bukata nassi ake bukata nassi na alkur'ani ko nassi na hadisin manzan Allah game da al'amari na gaibi ba a tunano gaibi da zuciya ko da hankali ko a tafi zuwa ga kiyasi ko a tafi zuwa ga ishtihadi abubuwa ne da la majala lil ishtihadi fiha ishtihadi ba ya da fage a ciki dole nassi ake bukata duk abin da yake gaibu ne to ana bukatar nassi to al'amuran sifofin Allah gaibu ne da dole ana jira a samu nassi kafin a tabbatar wa Allah sifa ko a kore masa قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد ابن حنبل الله يجيك أسد رحمه يتي لا يوسف الله بما لا يوسف الله الله إلا بما وصف به نفسه باء صفة ألا سيد أبن دي صفة كان سدش أو وصفه به رسوله كوكما منزن سي صفة شدش دوانا كده أكي صفة الله لا يتجاوز القرآن والحديث باء تلك القرآن ده حديثي wajen tabbatar wa Allah sifa ya'ani yana nufin annana la nasifu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi mu ba za mu sifata Allah ba sai da abin da ya sifata kansa da shi a cikin littafinsa aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallama ko ya sifata kansa akan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa yadullu lidhalika alquran wal aql abinda kuma yake nuni zuwa ga wannan akwai alqur'ani akwai hankali alkur'ani ya tabbatar da wannan hankali ma kuma ya tabbatar da haka fafil qur'ani a cikin alkur'ani ya ƙulu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ƙul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun yace kul ka gaya musu ya manzan Allah inna ma harrama rabbi alfawahisha kadai ubangiji na ya haramta dangin alfasha ne ma zahara minha wa ma batan abin da ya bayyana daga gare ta ita alfashar da abin da ya kuya wal ithma wal baghya haka kuma dangin zunubi wal baghy da zalunci bi ghairi al haqqi ba bisa haqqi ba wa an tushriku billah sannan Allah ya hana ku yi shirka da Allah ya haramta ku yi shirka da Allah malam nazil bihi sultana bisa ga abin da bai saukar da dalili akai ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma Allah ya hana ku faɗi wani magana ku jingina wa Allah magana da ba ku da ilimi a kanta wannan shine mahallu shahid ku ce wani abu game da Allah abinda ba ku da ilimi menene ilimi ba ku da nassi abinda ba ka da nassi ka ce Allah ga yadda yake kuma ba nassi suratul araf aya ta 33 fa iza wasafa Allah bi sifatin lam lam yasif Allah biha nafsuhu fa iza wasafta fa iza wasafta Allah bi sifatin lam yasifi Allah biha nafsahu idan ka sifata Allah da wata sifa wadda Allah bai sifata kansa da ita ba faqad qulta alaihi ma la ta'lam to ka gaya masa abinda baka da ilimi abinda baka sani ba ka faɗi wani abu da baka sani ba game da Allah wa hadha muharramun bi nassil qur'an wannan abun haramtawa ne da nassin alqur'ani haramun ne yin haka wa yaqulu Allah azza wa jalla kuma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bi diddigin abin da baka da ilimi a kansa lalle ji da gani da zuciya dukkan wa'annan ya kasance abin yin tambaya ne a kansu suratul isra aya ta 36 mala yace walau wasafna allaha bima lam yasif bihi nafsuhu da a ce za mu sifata Allah da abin da bai sifata kansa da shi ba la kunna qafauna ma laysa lana bihi il to da mun bi diddigin abin da bamu da ilimi a kansa fa waqa'na fi ma naha Allah anhu sai mu fada cikin abin da Allah ya hani game da shi daka idan ka ce Allah ga yadda yake ba tare da nassi ba to kaga ka jingina wa Allah abin da baka da ilimi ka bibi abin da baka da ilimi a kansa qur'ani kuma ya hana wannan ya haramta shi wannan dalili na alkur'ani kenan wa amma dalilul aqli amma abin da ya shafi dalili na hankali فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية saboda sifofin Allah suna daga cikin al'amura na gaibi wala yumkinu fil umuril ghaibiyya an yudrakaha al'aql an yudrikaha an yudrikaha al'aql baya yiwuwa ga al'amura na gaibi hankali ya riske su duk abin da yake gaibu ne to hankali baya iya risko shi ya gano shi bai yiwuwa duk abin da aka ce gaibu ne to hankali ba zai iya tunano shi yadda yake ba wa hina izin kenan la nasifu Allah bima lam yasif bihi nafsahu ba za mu sifata Allah ba da abin da bai sifata kansa da shi ba haka ne ko sannan wala nukayyif sifatahu wala nukayyif sifatihi ba za mu kayyafa sifofinsa ba ba za mu kayyafa ba ba za mu kayyafa sifofinsa ba mu ce ga yadda yake li'anna zalika ghairu mumkin saboda yin hakan abu ne da ba zai yiwu ba abu ne ba mai yiwuwa ba nahnu al'ana la nudriku ma wasafa Allahu bihi na'im al-janna min haythu al-haqiqa ai Allah ya sifata mana ni'imomin aljanna mu kuma a halin yanzu ba ma riskar abin nan da Allah ya sifata ni'imomin aljanna da shi la nudriku ma wasafa Allahu bihi na'imal janna min haisul haqiqa bisa ga haƙiƙanin yadda abun yake a cikin aljanna akwai abubuwa na ni'imomi amma ba ba iya kwatanta yadda wannan ni'imar take kuma kwatancin ya zamo yadda muka kwatanta kuma abin haka yake baiwa za mu dai kwatanta da abin da muka sani na duniya ma annahu makhluqun tare da cewa ni'imomin aljanna halitta ne abubuwa ne da Allah ya halicce su في الجنة فاكهة ونخيل ورمان أتكين الجنة أكوي يعني إتا تمرمري أكوي دبيني أكوي رمان وسرر أكوي قداج وأكواب أكوي كوففك وحور أكوي ماتا أم ماتا الجنة ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء amma mu ba ma iya riskar ba ma iya gano hakikanin wa'ina abubuwa yadda suke walau qila sif halana da wani zai ce mana zai ce maka zai ce mana sifata mana yadda kazan aljanna yake la nastati'u wasfaha ba za mu iya sifatawa da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ba wata rai da ta san abinda aka taskace mata aka boye mata a cikin aljanna na farin ciki da natsuwar ido a matsayin sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa a suratu sajada aya ta sha bakwai kaga ashe ko ka yi ƙoƙarin tunanowa ba za ka iya ba Allah ya ce baka san yadda abin yake ba da ƙaulihi ta'ala abin nan wali ƙaulihi ta'ala kuma domin faɗin Allah ta'ala fil hadisul qudusi a cikin hadisi qudusi da ce a'adattu li ibadi as-salihin nayi tanadi wa bayina wanda suke nagari ma la ainun ra'at abinda idanuwa ba su taba gani ba wala uzunun sami'at abinda wata kunne ba ta taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar kuma bai taba darsuwa a cikin zuciyar wani mutum ba ko a cikin zuciyarsa bai taba tunano yadda abun yake ba hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi tirmizi ibn baja ahmad ad-darubi duka sun fitar da hadisi hadisi ne ingantacce فإذا كان هذا في المخلوق to idan wannan abin ya kasance akan halitta gashi wannan abin halitta ne dan uwanka ne halitta amma ba za ka iya sifata shi ba Allah ya sifata maka shi ya bayyana maka shi ya ambata maka shi amma ba za ka iya sifata yadda yake ba ni'imar aljanna allazi wusifa bi sifatin ma'lumatil ma'ana wanda an ma sifata shi da wasu sifofi da suke ma'anansu sanannu ne in aka ce rumman mun san rumman na duniya in aka ce nakhil mun san nakhil na duniya amma kuma ba za ka iya kwatanta yadda na aljannan yake ba wala tu'lamu haqiqatuha ba a sanin haqiqanin yadda abun yake fa kaifa bil khaliqi to me zaka ce game da wanda yake shi mahalicci ne gaba daya to wani ya nuna a hankalce ba za mu iya risko yadda siffofin Allah suke sai dai mu jira nassi idan ya tabbatar mu tabbatar in ya kore mu kore mun gane wannan yace misalun akhar wani misali na daban al insanu fihi ruh dan adam yana da ruhi a jikinsa yana da rai la yahya illa biha dan adam ba zai iya rayuwa ba sai tare da ruhi laula annar ruha fi badnihi ma hayya inda ba dan ruhi da yake jikinsa ba ma hayya da bai rayu ba wala yastati'u an yasifa ruha amma baya iya samun ikon sifata yadda ruhin yake wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi dan adam ruhin a jikinsa yake amma zai iya kwatanta yadda yake ba law qila lahu inda za a tambaye shi a ce ma hadhihi ruhu allati bika shi wannan ruhin da yake cikin jikinka menene wannan abu yaya yake kwatanta mana shi ma hiya allati law nuzi'at minka sirta jussa menene wannan abin da za a zare shi daga jikinka da zaka zama gawa menene sifata mana yadda yake wa idza baqiyat idan wannan abin ya wanzu tare da kai fa anta insanu shine zaka zama dan adam taqilu kana hankalta wa tafhamu kana fa'inta wa tudriku kana riskar abubuwa sai in tare da ruhi a jikinka ne zaka iya yin wannan in kai masa wannan tambayar la jalasa yanzuru wa yufakkir da zai zauna ne yana tunani yana abun nan yana kalle kalle yana tunani fala yastati'u an yasifaha abadan ba zai iya sifata maka yadda ruhi yake ba har abada ma annaha qaribatun minhu ta da cewa ruhin yana kusa da shi fi nafsihi kai a cikin jikinsa yake wa baina jambaihi tsakankanin bangarorin jikinsa wa yu'jizu an idrakiha amma ba zai iya raskar wannan ruhin ba ba annaha haqiqa tare da cewa ya yadda akwai shi tare da cewa ya yadda yana da rai ya yadda da haka ya'ani shay'un yura cewa abu ne da ake iya ganin sa shi rai din ana iya ganin sa kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya bayar da labari alaihi salatu wassalam bi anna ruha idha qubida cewa shi ruhi idan aka karbe shi idan aka karbi ran mutum tabi'ahu al-basar to idanuwan mutum sukan bi ruhin sa da kallo shi yasa zai ga idan mutum ya bude sama haka sai an rufe idan saboda idan yakan bi ruhin ne yana kallon ruhin ya ta ya fita daga jikinsa sa hadisin muslim ya fitar da shi abu dawud ibn majah ahmad fal insanu yara nafsahu wa hiya maqbuda dan adam yana ganin ransa ga tana ana karbanta ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح shi yasa rai wato idanuwa suke wanzuwa a buɗe a lokacin mutuwa suna kallon ruhi da ya fita a jikinsa wa hiya qad kharajat alhali wannan ruhin din ta fita وتؤخذ هذه الروح kuma wannan ruhin karbanta ake yadda za a miƙo maka kwano ka karba haka ita ma ake karbanta wa tuj'alu fi kafnin asata cikin wani likafani wa yus'adu biha ila ila Allah a hawa ita zuwa ga Allah sama shi ma wannan dogon hadisi ne mun karanta shi a karatunmu na ahkamul janaiz na albani wajen shekaru shida da suka gabata ruhin mala'iku za su karɓa a sa a cikin wani likafani mai laushi in na aljanna ne ko a sa cikin abin nan likafani mai kaushi in ɗan wuta ne tana a tafi da shi zuwa sama wa ba zalika ma ya sati wa an ya sifa ha amma tare da haka ɗan adam baya iya sifata yadda ruhi yake wa hiya bayyana jambaihi alhali tana tsakankanin sassan jikinsa fa kaifa yuhawilu an yasifa rabba bi amrin lam yasif lam yasif bihi nafsahu to ta yaya zai yi yunkurin sifata Allah da wani al'amarin da bai sifata kansa da shi ba in ka isa ka sifata kai naka ruhin da yake jikinka kwatanta mana yadda yake magani ma in ka isa ruhin ka da yake cikin jikinka sifata mana shi sai ka kasa sannan kuma ka shiga ganganci da karambanin sifata Allah da abin da bai sifata kansa da shi ba kaga wannan rashin wauta ne da rashin tunani da rashin hankali ولا بد اذا تحقيق ثبوت الصفات لله to ba makawa kenan mu samu tabbatuwar mu samu wato tabbatuwar sifofi ga Allah subhanahu wataala tabbas Allah subhanahu wataala yana da sifofi da za a tabbatar masa al-mabhasu salis mabhasi na uku annana la nasifu Allah ta'ala bima lam yasif bihi nafsuhu ba za mu sifata Allah da abin da bai sifata kansa da shi ba wa dalilu zalika aidan min as-sam'i wal aqli dalilin da ya nuna haka shi ma daga nassi ne da kuma hankali zakarna min as-sam'i ayataini man ambaci ayoyi guda biyu da muka same su daga nassi na alkur'ani wanda suka gabata kenan wannan sun wadatar da mu anan Allah ya hana ka sifata Allah da me abin da baka da masaniya a kansa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu sun wadatar da mu wa amma min al-aqli amma dalili na hankali kuwa fa qulna mun ce inna hadha amrun ghaibi al'amarin sifofin Allah wani al'amari ne na gaibi la yumkinu idrakuhu bil aql bai wa a riske shi da hankali wa darabna li zalika masalaini sai muka buga misalai guda biyu shi ma akan wannan misalai guda biyu misali na farko akan ni'imar aljanna ni'imomin aljanna misali na biyu akan ruhi kaga wannan shi ma ya wadatar al mabhasu rabi sai mabhasi na hudu wujubu ijra'in nusus al waridati في الكتاب والسنة على ظاهرها wajabcin gudanar da nassoshi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna ala zahiriha a gudanar da wa'annan nassoshin a kan zahirinsu yadda suka zo lana ta'addaha ba za mu tsallake wa'annan nassoshin ba wannan wajibi ne wajibi ne a gudanar da nassoshin da suka zo a ƙur'ani da sunna a kan zahirinsu مثال ذلك مثال ونن لما وصف الله نفسه بأن له عينا عند الله يصف تكاسة وين لإدو هل نقول المراد بالعين الرؤية شن زامو إيه تشوى أبن أيكي نفي لإدو غني أنا نفي غني لا حقيقة العين با وي حقيقة إدو با لو قلنا ذلك إن زامو فتحكا ma wasafna Allah bima wasafa bihi nafsahu to da ba mu sifata Allah da abin da ya sifata kansa da shi ya sifata kansa da ido muka mun sifata shi da gani gani daban ido daban daka in Allah ya ce ido mu ce ido in ya ce gani mu ce gani an gane ko daka akwai inda ya sifata kansa da ganin wa huwa samiul basir akwai kuma inda ya sifata ya sifata kansa da idanuwa guda biyu an gane ko a cikin alkur'ani Allah ya sifata kansa da wannan ya sifata kansa ya sifata ya sifata ya bawo kansa sifa ta ido ana yana cewa annabi Musa abin nan annabi no wasna ilfulka bi ayunina ka sana'anta jirgin ruwa bi ayunina wato akan idanuwan ma'ana kan muna kana muna kallon ka sai sifata kansa da idanuwa da ake gani da su da kuma sauran nastoshi da suka zo inda Allah subhanahu wataala ya ambatar wa ya ambata wa kansa idanuwa na'am ba ji ba eh wa auhayna ilaihi ita ce ai na kawo ɗazu ita ce ne magana a kanta kai ka ɗauko tun daga farkonta ne ni kuma datsuwa ne inda nake so da haka anan yake cewa lauƙulla zalika inda za mu ce abinda ake nufi da idanuwa gani ma wasafna Allah bi ma wasafa bihi nafsahu to da ba mu sifata Allah da abinda ya sifata kansa da shi ba ولما وصف الله نفسه بأن له يدين أيين ده الله يصفة كانسة شوى للي يلا ده حنا يقول أبيو القرآن يتش بل يداه مبسوطتان yace bal yadahu mabsutatani abinda suka faɗa cewa hannunsa a kuntace suke ba haka bane yadahu mabsutatani hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha suratul ma'ida aya ta 64 law qulna inda za mu ce inna allah ta'ala laysa lahu yadun haqiqatun inda za mu ce allah baya da hannu hannu na haqiqa balil muradu bil yadi ما يس- ما يسبغه من النعم على عباده abinda ake nufi da hannu a nan shi da abinda yake malalowa na ni'imomi zuwa ga bayansa shi ake nufi da hannu muka canza fassarar muka ce ba hannu ake nufi ba ana nufin abinda yake kwararowa yake malalowa bayansa na ni'ima fa hal wasafna Allah bima wasafi bima wasafa bihi nafsahu shin idan mun yi hakan mun sifata Allah da abin da ya sifata kansa da shi la ba mu sifata shi da abin da ya sifata kansa da shi to kaga wannan ba kuskure ne da haka in yace hannaye za mu ce hannaye in yace idanuwa za mu ce idanuwa da wani zai zo ya tambaya to yaya nashi idan suke sai mu ce ba mu sani ba an gane ko sai mu ce ba mu san yadda suke ba kuma mu taba gani ba amma tunda shi ya tabbatar wa kansa za mu tabbatar masa ba za mu yi karambanin canzawa ba ba za mu yi karambani mu ce a'a kaza ake nufi shi yasa masu tawilin sai kaga in wannan ya zo ya canza sai kuma wani ya faɗi a wani abu daban kowa da irin nashi fassara wani shi yake nuna maka ashe ba daidai bane wani in ya zo ya fassara da kaza wani shi kuma sai ya fassara da kaza su dai ba sa so a tabbatar da zahirin ma'anar to nan ne kuskuren yake to idan mun zo darasi mai zuwa za mu tashi al-mabhasul khamis insha Allah sannan mu ci gaba da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah